الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatunmu na rasa'il ramadaniya a wannan daura da wannan masallacin na darul hadith ya tsara a ƙarƙashin makaranta ta iyaye maza da suke gabatar da karatu a kowane kwanaki guda uku ranar laraba da alhamis da juma'a wanda dan uwa malam umar abubakar hafizahullahu wara'ah yake jagoranta da sauran malamai irin su malam Muhammad Abdullah irin su malam Ismail Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi wannan daura tana gudana ne karkashin su kuma wannan shine zama na biyu da ikon Allah subhanahu wata'ala a wannan rana ta Alhamis wadda ta dace da 24 da wata na ko da uku ne 24 da watan Sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1400 da shekara 47 wanda ya dace da 12 da wata na biyu miladiya 2020 da shida idan tarihi ya inganta a jiya mun kwana a safha ta ta bakwai wanda za mu tashi nasa'ihu lissa'im malace nasihohi wa mai azumi nasihohi wa mai azumi malace ihfar sawmaka min az-zuri wal-lagwi wal-fuhush wa hasib nafsaka al-a'mal ala a'mali jawarihik faqad faqad wa qala sallallahu alayhi wa sallam man lam yada' qawla az-zuri wal-'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu malace daga cikin nasiha da yake wa mai azumi ihfaz sawmak ka tsare azuminka ka kiyaye azuminka da mi sai ce mina zuri daga fadan azzur azzur shine abinda ba ai da kai ba kana bada labari abinda baka da yaqini da tabbacin akan sa kana bada labari kuma yana cikin sifa ta bayin Allah walladhina hum anil lagwi mu'ridun suna kaudawa akan lasasshiyar magana azur kenan zance wanda yake na ƙarya wallahu da kuma allahu allahu shine lasasshiyar magana kalmar da take da muni walfushi da kuma kalamai na batsa wa hasib nafsaka bala ce kawa kanka hisabi ka binciki kanka ala a'mali jawarihik akan ayyukan gabanka mana ka dibi ka dinga binciken kanka game da abun da gabobinka suke aikatawa shin abin da suke aikatawa sun dace da abin da Allah yake so da manzansa idan ba su dace ba to sai ka bar su faqad wa qalibar ce tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man lam yada' qawla zuri duk wanda bai far fadin magana ta ƙarya ba wal amala bihi da kuma aiki da jita-jita aikin aiki da ƙarya to falaysa lillahi hajjatun fi ayyada ta'amahu wa sharabahu ubangiji bai da bukatar ya bar cinsa ko ya bar shansa idan mutum ba zai iya kiyaye bakinsa da ba da faɗin abin da yake mummuna to Allah bai da bukatar ya daina cin abinci ya daina shan abin sha bal mutum ya ci abinsa ya sha kayansa Allah bai da bukata wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce rubba sa'imin ai so da yawa da mai azumi zai yi azumi laisa lahu min siyamihi illa alju ba abun da ya tamu ya ribanta da shi a cikin azumin sa bace sai bace yuwa da yawa mai azumi zai yi azumi amma cikin azumin nasa bai ribaci komai ba face yuwa yuwa ce kai tafi da ita ba wani lada da ya samu wa rubba qa'imin kuma so da yawa mutun zai tashi qiyamul layli laisa lahu min qiyamihi illa sahar ba komai a cikin watan tsayuwarsa face kwana zaune da ya yi rishin barci a saharu shi ne rishin barci mutum bai da lada kawai dai ya tashi ne bai yi kwanan ba shine ribarsa amma biya ba wata lada da ya samu saboda abin da yake aikatawa da wanda bai kiyaye ba malik ke cewa wa qala jabir bin abdullah jabir dan abdullahi radiyallahu anhu yana cewa idza sumta in ka doke azumi to falyasum sam'uk wa basruka wa lisanuk a shi ma halshanka ya yi ƙoƙari jin kai ya azumi mana ka yi ƙoƙari idan kana azumi jin kai ya dinga yin azumi kada ka ji abun da Allah baya bukata irin na waƙa irin na ƙarya irin na gigara irin na tsegumi duk abun da ka san Allah bai da bukata to ka tsare kunnanka da saurarensa bayan ka tsare bakinka game da ci ka tsare al'aurarka da kuma kusantar iyalinka sai ce wa basur kuma ka tsare ganinka kada idanunka su kalli abun da yake abin da yake haramun kada ka yarda idan ka yi kalli ko ta hanyar salula ko ta hanyar zaune ko kuma ta hanyar duk wata hanya da ido zai iya kalla to ka tsare idan ka a cikin wata ramadan ba azumi ba ne idan mutum ya tsare bakinsa baya ci baya sha amma kuma idan sai na kallon abin da yake haramun walisani kuma ka tsare ka tsare halshenka ka tsare halshenka game da abin da ya shafi faɗin abin da yake baya da daidai ko kuma abin da yake baka da tabbaci akai anil kadhibi wal maharim akan duk abin da yake ƙarya da kuma haramun duk abin da ka san aka ce ƙarya ne to kada harshen kai ya furta sa kuma kada kunnan kai saurara sannan kuma duk abin da yake haramun ne kada ka kuskura idan kai ya kalla kuma kada ka kuskura kunnan ka su saurara kuma kana kada ka yarda bakin ka ya furta sa mun gane wannan ko wanda tace nasihar malanta ta daya sai ce nasiha ta bi ibtai da anil khisami ka rabu da al khisam jayayya ka rabu da gardama ba a son mutum mai azumi a watan ramadana yana gardama ba a so mutum mai azumi yana yin gardama bai kamata ba ai saboda illar ita gardamar ba a son mutum da azumi yana yana gardama faqad qala sallallahu alaihi wa sallam mala yace manzon Allah sallallahu alaihi tabbas annabin Allah ya ce a hadisi wanda yake ingantacce na al-Imam al-Bukhari ya ce wa'iza kana yau musomi ahdikum idan aka wayi gari ɗayanku yana yin azumi to falayar fuf kada ya kuskura ya arrafusu shi ne aljimawa ya kusanci iyalinsa kan mutum ya kusanci iyalinsa da rana wala ya kuma kada ya yi jayayya kada ya rikici ba a san mutum yana jayayya har koma ana kiraye kiraye wallahi gardama ce muke cikin azumi ba kaga mutane na cin gardama to ba a son wannan ko kuma ana ana ana cece mu cece kucen baki ana daga sauti ya zama to ko ko ta da niyyar da niyyar da niyyar abin da ya shafi da niyyar abin da ya shafi gardama ko kuma abin da ya shafi hada duk ba a yi mutum sai ya tsare kansa da wannan ba a son kana hada wannan shine nasiha ta bi duk abin da ke zai kawo cece kuce kai da mutum to ka raba kanka da shi sai ce na uku lau sabbaka ahadun au khasamaka fala tarudda alaihi illa bi kalima da za a ce wani zai zage ka cikin mutane ka san akwai mutane da su bakin su baya liƙuwa bakin su baya liƙuwa da za a ce mutum zai zage ka ko kuma ya nemi husuma hada da kai ya tsakula ka kanku yi hada to fala tarudda alaihi illa bi kalima karka mai da masa face sai da kalma karka mai da masa karka bila su face sai da kalma wace kalma ce in ni sayi muka ce masa ni azumi nake yi abinda zai hito baki kada ya wuce wannan kalmar wannan kalmar jumlar wannan jumlar inni sa'imun ni azumi nake da haka wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama aminci kawai zaka zaka ga musu kai azumi kake yi saboda bai halitta bai dacewa da mai azumi yana yana zagi haka mu ce yana faɗin wasu kalamai wanda Allah ya sauwake ko kuma a ta husuma faqad qala sallallahu alaihi wa sallam yace tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa in umra'un qatalahu aw shatamahu da za a samu wani ya yake sa ya mata qatalahu anan ana nihi ya nemi fada da shi da za a nemi wani cikin mutane ya nemi ya fada da kai aw shatamahu ko ya zage ka kana azumi to falyakul inni sa'im yace masa ni azumi nake malati alhadis hadisin yana da tsawo ko sai malin ya gunce sa sauda muhallin shahid ina fatar mun fahimta to wannan sune nasihohi guda uku da malin ya mana nasiha ta farin mutun ya tsiya ya kiyaye ya kiyaye abin nan azuminsa ta hanyar zancen zuwur da allahu da kuma alfasha sannan mutum ya nisa ta duk wani abu na husuma kuma banda zage-zage malik ya ce muna sai ka wasu abiyati guda biyu ya ce idalim ya kun fi sam'i minni tasawunun wa fi basri ghassun wa fi mantiki samtun fa hadhi idan min saumi min saumi yalju'u wa dhama'u fa in qultu inni sumtu yawman fama sumtu malaka idza lam yakun fi sam'i minni tasawun idan har ya kasance babu katangewa babu sanya mu kunne na abin nan kwadko shema na katange su na tsana na ba su tsaro ta hanyar ba komai ba zai shiga a cikin su shine at-tasawu at-tasawun shine katangewa wa fi basri ghassun sana kuma ban katange idanuna ba da kallon abin da yake haramun in ya zamanto ana azumi ina sauraron waka Hamisu Bireka ko ina sauraron MNO ko Ala ko wani duk mawaki ko kuma mutum zai zauna yana kallon kaci ko kuma wani abu wanda yake na kwallo da rana da masu makamantan su to kaga bai kiyaye jin saboda kallon abun da yake na haram ko kuma dan littafi ga ga mata ta zama ta sa dan littafi tana ta saurare wa fi basri ghasl kuma ban katange gani na ba komi zan iya kalla mutum zai kalli indiya ya kalli yan japan ya kalli wani yana nan ya shirya yanzu musalsalat seri kala-kala ya tsara su saboda ramadana wai saboda ya dan rage zango da lokaci saboda ini tsawo gare sa kuma da ke cewa fi mantiki sa mutum kuma ban sanya ma halshe na ba mantik ai al-lisan huna ban sanya ma halshe na ba shuru na katange sa na daure sa na sanya masa kile to fa hadhi idan min sawmiyal ju'u wal zama'u malaci abinda nake so in shida muku rabona a cikin wannan azumin fa shine yuwa da kishirwa ba fa abinda na samu in har mutun zai yi azumi bai tsare jin saboda kallon abinda yake haramun bai tsare ganin sa da kallon haramun ba kana kuma bai tsare bakin sa da fadin haramun ba to fa hadduhu min as-sawmi min as-sawmi al-ju'u wal wal zama'u rabansa a cikin azumi abubuwa ne kamar haka watan yuwa da kishirwa ba ma shakka ya tafi da yiwuwar banza kuma ya tafi da kishirwa amma babu lada sai ce fa in qultu inni sumtu yawman fa ma sumtu koda ko na ce jama'a fa ni azumi nayi to malaci baka yi azumi ba saboda mai azumi bai aikata abun da ka aikata jama'a mun fahimta sai malaci sunanus sawmi sunanus sawmi sunnonin azumi wanda su ba wajibai bane amma sunna ce kuma idan aka ce sunna huwa ma wazaba alaihi rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya ya rayu akai ya tai har ya mutu malike cewa daga cikin sunnonin azumi malai ya amata mana guda hudu sai ke cewa na farin as-suhur shine yin suhur as-suhur yin sahur sai kawo hadisi qala sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah ya ce tasahharu ku dinga yin sahur fa inna fi suhuri baraka domin cikin yin sahur akwai albarka cikin yin sahur akwai albarka akwai albarkoki da malamai suka ambata da suke fawaid a cikin yin sahur na daga cikin fawaid wallahu ta'ala a'lam na farin fa'idar koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam koyi da annabin Allah ana samun lada ittifaqan nabi kuma fa'ida ta lafiya yana taimakawa wajen lafiyar mutum saboda lokacin da mutum je wani da azumi to in ba komai a cikin hanjinsa zai wahala mun baita ko abin yana iya illata sa sannan kuma yana ƙara wa mutum kuzari yana yunashit yunashitul aqli inji malamai yana taimakawa yana taimaka ma hankali da kwakwalwa to annabi ya ce tasahharu fa inna fi suhuri baraka ku dinga yin sahur domin cikin sahur akwai mi akwai albarka qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yana cewa faslu ma baina siyamina wa siyami ahli alkitab aklatus sahar faslu ma baina siyamina ai alfarqu ko farqu ma baina siyamina abinda yake bambanta tsakanin azumin mu da azumin ahlul kitabi yahudu da nasara shine aklatus sahar aklatus sahri cin sahur yin sahur abinda ya bambanta azumin musulmai mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ahlul kitabi alyahudu da nasara shine amu an shar'anta mana yin sahur su kuma ba sa da shi mun fahimta ko ويستحب تأخيره قريبا من الفجر أنا سمتن يدن جنكر تاشي يكسد دا دا الفجر أنا سمتن يدن جنكر تسهور كسد الفجر har zuwa keto alfijiri an tambaye sahabban annabi sallan tsakanin sahurkin manzon Allah da da sallar sai yace suka ce kwatankwacin aya aya guda 50 kaga malamai suka ce ba zai wuce minti 15 ba 10 haka eh to kai ma sahurkin ka zamanto kare wuce wannan lokacin abu na biyu ta'jilul fitr shine gaggawa wajen budin baki sunna ce mutun yayi gaggawa wajen budin baki da qaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadar manzo Allah dake cewa la yazalu nasu bi khairin ma ajjalul fitra mutane ba za su gushe cikin alkhairi matakar suna suna gaggauta budin baki mutane ba za su gushe ba a cikin alkhairi ashe duk lokacin da ake ake kokarin bude baki idan lokaci yayi to mutun yana cikin alkhairi ne dumu dumu Allah ya sada mu cikin sa abu na uku an yaftura ala ratbin ana son mutun in zai budin baki ya samu abu da bino mai danyi dabino mai ɗanyi wannan wanga da wanda kana matsawa ɗin za ka ga yana ɗiyar suna fitowa to ana son mutum yi amfani da da wannan ɗabinon li hadithin saboda hadisin da ke cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat man da Allah kasance yana buɗe baki akan dabino masu ɗanyi qabla an yusalli gabanin yayi sallah ashe ana yin sahur ne ana ana buɗe baki kafin a je a yi sallah to dabino ake so a mutum ya abun nan da shi fa in lam takun rutabat idan ba samu dabino danyanye ba irin wanda kana matsawa diyan ba sai ka fasa ba in ka taba diyan zai iya fito da kansa to fa ala tamaratin sai mutum ya amfani da dabino busashe dabino da in ka tsaura wala alaka cije halshenka eh tamarat fa in lam takun in baka same shi ba shi ma malace hasa haswatin min almai sai mutum ya kwadga kwadga ta ruwa kuskure ne mutum ya kafa mutum ya dauko katon abun shan ruwa ya kafa a baki kaga mutum na ta sha wannan ba dabi'a ce ta raƙon mai a in zaka sha to kwadiga ake cewa kai kwadiga mutum ya dan kwa ya dan jaye dan kwa kuma uku annabi yake sallallahu alaihi wasallam yana yi guda guda uku ne jama'a mun fahimci wannan ko to idan babu dabino mai danyi sai mutum yayi da dabino busasshe idan babu busasshe sai mutum yayi mi yayi kwadiga ta ta ruwa ina fata mun fahimta to kaga mi hukuncin shan lipton a lokacin da mutum zai sha zai ci buda baki mu ya sha ya sha abu mai zahi ba shakka abu mai zahi na taimakawa mutum da lafiyarsa amma an so sunnar kaci da bino akwai akwai rubuce-rubucen malamai akan cin da bino lokacin da mutum ya azumi da mutum zai leke littafan zai samu fawaid masu dimbin yawa an yad'u wa inda fitrihi ana son mutum ya ya yayi addu'a lokacin da zai bude baki sunna ta uku mutum yayi addu'a kakka zauna baka yi baka yi addu'a ba li hadithin saboda hadisi dake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza aftara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya bude baki qala yana cewa zahaba adh-dham'u qishruwa ta tafi wa bitallatul uruq sannan kuma jiyoji sun jika makoshi ya jika jiyojin da suke suke sadarwa sun jika suma wa thabatal ajru kuma lada ta tabbata insha Allah idan Allah ya ya in Allah ya so an samu ladar wannan wuni was-sa'imu la turaddu da'watuhu malace mai azumi Allah baya mayar da addu'a sa duk abinda ka roki Allah in kai azumi to ana karba maka kun ji jama'a duk abinda kai ka san mutane yanzu in ana shan ruwa ko za a sha ruwa hankalin mutane yana kan kayan da ke gaba gare su mutum ba sa haɓa kallama ta ji da wanda ke halarta da bukato shi shiga Allah subhanahu wataala to mu ji ga wani hadisi annabi ke cewa salasu da'awat la turad addu'ar mutum guda ku Allah bai mayar da su duk lokacin suka yi addu'a Allah yana karbawa mutane guda ku suka yi addu'a Allah bai mayar da addu'ar su da'watul walid li waladihi addu'ar uba wa dan da idan da yayi uba yayi addu'a wa dan sai ce Allah wa dana albarka ko Allah ya sanya dana ya zama to malamin Qur'ani ko Allah ya albarkaci rayuwarsa to Allah yana karbawa shi yasa uwaye ku dinga madiyanku addu'a ta kirki wa da'watu sa'im da kuma addu'ar mai azumi duk abin da mutun ya roki Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ya azumi Allah yana karba masa wa da'watul musafir da kuma addu'ar wanda yake matafi in kana cikin halin balagoro daga nan zuwa kwanni zuwa yamai zuwa abuja zuwa na ina ne to ka dinga yin addu'a addu'ar ka Allah yana karbawa wannan sune sunnoni guda hudu da malamin ya ambata mana sai ma ta al'azarul mubiha lilfitr fi ramadan al'azarul mubihatu lilfitr fi ramadan uzurkan da ke sa mutum ya aji azumi wani uzuri ke sa mutum ya aji azumi ba sai ya kasa yanzu akwai wasu nan sun kirkiro ulsa ta ƙarya da kuma annagon ƙarya sai da ce wallahi mu istoma gare mu ƙarya yake mina hikci ne mina hikci ne wasu kawai ba abin nan bane shi ulsan ba ta hana mutum shan taba amma tana hana shi yin azumi ba ta hana shi cin abu mai yaji amma tana hana shi cin azumi ba ta hana shi shan wura amma tana hana shi azumi daga nan ga cewa minahiki ne eh minahiki ne malike cewa a na farko almardu alladhi yukhaf ma'ahu ad-darar almardu alladhi yukhaf ma'ahu ad-darar rashin lafiya da ake tsoron cutarwa idan mutum yayi azumi zai iya cutar da shi don rashin lafiyar da in mutum yayi azumi to kuma sai an kai shi likita sai ya jiya ta kwana bisa shi aji azumi kun gane duk rashin lafiyar da in ka yi ini da azumi rashin lafiyar zai sa kuma ka kwana biyu ko sati guda kwance to ba dora maka ba mun fahimta ai jiya mun faɗi cikin abun da malam ya ambata na shurutu siha akwai akwai akwai akwai dama ta yin azumi to lahiya tana cikin damar da qaulihi ta'ala ma ce saboda fadar Allah da yake cewa faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra duk wanda yake da wanda yake mara lafiya a cikin ku ko yake akan halin balaguro to fa'iddatun min ayyamin ukhra ya masanya ya rama wannan azumin a wasu kwanaki na daban wa in kana sawmu la la yadurru bihi wa in kana sawmu la yadur la yadurru bihi wa la talaqu mashaqqa mu'tabira fala yubahu lahu al-fitr in hanya kasance mutum zai azumin sa kuma lahiya lau babu wani abu da zai sami sa na cutarwa sannan kuma bai haduwa da wahalhalu a ciki da za a ce abu kaza wahala ce kasan akwai wahala da mutum ke jama kansa kuma akwai wahala da azumi ne ke rashin lafiya ne ke jawo mutum shi idan rashin lafiyar ne ya jayo wahalar misali sai mutum ya jayo ga mutum ba kai shi likita ba amma kuma rashin lafiyar ya zaburo kuma bai sai ga gashira cikin wani yanayi to shi ma yubahu lahul fatir an halitta masa ya ajiye azumi in ya samu lafiya sai ya rama in kuma ya mutu bai rama ba to kun ba a ranka masa shi ne magana ta mafi inganci in mutu ya mutu da azumin farilla ana biyar sa azumi ba a ranka masa azumi ana ramkon azumin alwashi ne kawai kamar da malamai suka faɗa wallahu ta'ala alam haka idan ya kasance in mutum ya yi azumi bai cutuwa sannan kuma bai wata haɗuwa da wani mashakka mu'tabira a ce gashi nan wane ya ya wahala fala yubahu lahu alfitr da aka bi halitta ya ajiye azumi zai yi azumi sa tunda babu abin da ke taso masa abu na biyu as-safar alladhi yabihu al-qasr duk balaguran da zai ya halitta mutun yayi kasar a cikin sa to ya halitta ka ajiye azumin ka ciki duk balaguran da in ka yi sa kasar kake yi ta sallah to yaushe ne mutun yake yin kasar malamai sun tattauna sun kara wa juna karatu kware da gaske cewa daga lokacin da mutum ya bar iyakar kasarsu iyakar garinsu to kasar ta kama shi suka ce da ka bar gonakin inda ake tayi suwa na garinku kasar ta kama suka ce kilo 30 a mutum ya bar kilo 30 ka to ka yanzu kilo 30 cikin gari ne aiko kilo 30 yana ne duk cikin gari ne yanzu nan zuwa hunkuyi mutum sai ya kasar babu kasar nan zuwa hunkuyi karce ce nan zuwa kwallama babu hunkuyi ce babu kasar cikinta almuhim duk balagurin da in ka tafi zaka ajiye azumi to shi kanshi ajiye azumi a balaguro mas'ala ce khilafiya gun malamai yanzu cewa mutum zai ajiye azumi dan yana balagu suka ce a to ai yanzu da da ake yin azumin ana yi da saman raƙumi da da dokuna da jakkai to yanzu kuma cikin jirgi ake da bis suka ce a a kai tunda dai sunan shi balaguro Allah ya ce kuma ka aje ko ka aje ka huta mun gane ko liqaulihi sallallahu alaihi wasallam laysa min albirri as-sawm fi safar baya cikin nagarta da imani ba imani bane yin azumi cikin a lokacin balaguro inji manzon Allah baya cikin aiki na nagarta ko baya cikin yin imani mutun ya dinga yin azumi lokacin da yake halin balaguro sai ka aje kawai wali qawlihi sallallahu alaihi wa sallam kuma saboda fadar manzon Allah in shi'ta fasum wa in shi'ta fa aftir lokacin da ka tambaye sa game da yin azumi a halin balaguro yace in kaga dama kayi in kaga dama kuma ka ajiye da ka mutum na da zabi lakal khiyar imma an tasum wa imma an taftur ko ka ajiye ko ka ci ko ka yi azumin ka duk wanda kai ba abin ga baka da baka da illa baka da laifi a musulunci laifi abu na uku da ke sa mutum ya ajiye azumi alhamil wal murdi idza khafata ala anfusihima aw ala auladihima fa tuftirani wa tuqdiyan mace mai juna biyu ita ce alhamil wal murdi da mace mai shayarwa in khafata ala anfusihima aw ala auladihima idan suka ji tsoron cewa abinda suke shayarwa ko kuma suke ke cikin su zai iya samu illa ko suka tsorace su su wahala to sai su aje azumi amma daga baya sai su rama wannan mas'alar khilafiya ce ta magun malamai akan qadiyar mace mai ciki da mai juna biyu malamai sun samu sabani kauli guda uku akai kaulin farin cewa a wannan maganar cewa za su rama kuma za su mi za su za su za za abin nan za su za su abin nan ne za su rama azumin ne kawai suka ce a'a bantin rama ba za su yi azumi ba amma za su za su fidda za su ciyar ne suka ce a'a babu ma azumi kwata-kwata a kansu wannan shi ne kauli guda uku na malamai wannan yana cikin almuhalla ya zo kuma a cikin abin nan alfiƙihu sunna sahihu fiƙihu sunna kuma yana cikin alfiƙihu alama zahibi alama zahibi arba'a to miye kauli rajihi a cikin wannan maganar abin da malam ya kawo shi ne al'aƙarabu lissawab cewa za su aji azumi amma kuma za su rawar duk da jamhurikin malamai sun tafi akan cewa idan tsoron ba wa kanta ba ne wa jaririn ne to suna ganin kawai babu azumi a kanta wallahu ta'ala ala wadda daga cikin sako shekul islam ya tafi akan wannan fatawar abu na uku da ke na hudu da ke sanya mutum ya ajiye azumi alkabiru fi sinni girma a shekaru mutum ya manyanta wa shekaru shekaru mutum su ja allazi faqada aqlahu da suke sa mutum ma har ya hankali su kasai akwai tsohon da in ya kai tsuha sai mutum ya komo kamar ɗan yaro ko kun bayyanta masha Allah to irin wannan girman irin wannan girman fala yajibu alaihi sawmun wala it'amun shi babu ciyarwa kun babu azumi a kansa duk laccizan da ya tsuha hata kai ya saki rezo hankalinsa ya ya kunce masa bai iya bambantawa to babu azumi a kansa kuma babu ciyarwa a kai wa in lam yafqid aqlahu ولكنه يعجز عن الصوم فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا to idan hankalin sai nan bai tabu ba lahiya lau yake sai dai bai yin azumi saboda tsuwa to zai aje azumin ne amma kuma kullun zai ciyar da miskini daya shi da ya bada mudu guda daya nawa kenan mutum guda uku ko hudu na biyar man khafa ala nafsihi alhalak duk wanda ke jin tsoron in yi azumi zai zai rayu za ta salwanta rayu za ta salwanta liju'in saboda matsanancin yuwa a atshin ko kuma kishruwa atshin shadidinu kishruwa mai tsanani kamar mutumin da zai iya ma shiga cikin ya suma haka saboda bai ci ba ko kuma bai sha ba waka zamani ihtajja al-fitr li inqadhi ma'sum min hariqin wa nahwihi aftara wa alayhi al-qada mutun ne yake azumi shina cikin azumin kuma sai yuwa ta matsasa wanda in bai ci abincin ba zai iya rasa karansa ko zai shiga cikin wani mawacin hali to sai a ce a'a ba zai ajiye ba ah malan kawai sai a bashi ruwa sai a bashi ruwa ko mutum ne ya accident la qaddar Allah Allah ya kare tsarewa shina azumi ya fadu to sai a ce a'a tunda dai azumi shike kallan ku jibga bai hura ya sha kawai saboda in bai sha ba akwai matsala zuciya za ta iya sa za ta iya kalake ta ta hoshi to sai a basha ko kuma a'a mutum ne yake da bukatar ya shiga cika ya abin nan ya ba da agaji da wanda ke cikin gobara ce ta tashi cikin gida la kaddar Allah Allah ya kara tsarewa sai a ce ga huri yayi gobara to kuma akwai mutumin da ake so a tsamo cikin wannan cikin wannan wutar to kaga duk wanda ya kusanci wuta me yake da bukata ruwa to sai mutum ya shiga ya aikin kwana kwana kuma sai a ce bai shan ruwa ya wahala shi kanshi wajen dauko mutum ya galabaita to sai a bashi ruwan ya sha kaga wannan zai zai aje azumin ne amma wa alaihi alqada'u faqat zai rama azumin ne kade babu kafara akai saboda ba da gangan yayi ba abin nan ce shi ita ita dama almashaqqatu wida tajlibu at-taysir haka ne ko almashaqqatu tajlibu at-taysir duk abin da zaka wahala to yana sa ka yana kai ka zuwa zuwa ga sauki wannan kaida ce ta wannan majalisa kuma kaida ce usuliyya abu na shida alhaid wan nafsa mace mai haila ko mai jinin biki idan jinin biki ya zo mace mace ce take azumi sai kuma jini ya zo mata to wannan azumin ya tashi daga aiki haka idan mace tana cikin tana tana lafiya da sai jini ya zo mata to wannan jinin ya abun nan kinta wannan jinin ya kare mata azumi za ta ajiye azumi kuma za ta rama ne kade babu babu kafara akanta to me hukunci mace take misali mace take take tunanin cewa gobe da safe ko wala Allah zuwa goma ko sha ɗaya ko a sahar jini zai zo mata shini zai iya zo mata na haila yanzu za ta iya ajiye azumi ka ta ɗoka ba ta da wannan iko za ta ɗauki azumin lokacin da ya zo wannan ladar Allah zai ba ta amma kuma sai ta rama wannan azumin mun gane ko da kaulihi sallallahu alaihi wasallam alaisa idha hadat wa lam tusalli wa lam tasum shi mace idan ta jini ya zo mata ai ba ta sallah kun ba ta ba ta azumi ashe ba azumi ba a sallah idan ana jinin jinin haila wannan su ne al'azar uzurkan da duk in ba su ba to bai halitta mutum ya aje aje azumi idan kaga masu ƙaryar anago sai su bari su ji tsoron Allah su ta zuwa yin azumin suna yin basu kuma su gaya mu duniya ko azumin na basu iyawa malaci min mufsidati sawm daga cikin ababen da ke bata azumin mutum ke kare azumi wanda in dai daga cikin wayannan abubuwan da zamu ambata ya zo maka ko ka aikata shi to azumin ka ya lalace na farin aljima'u kusantar iyali saduwa li hadithin saboda hadisi ya da'u ta'amuhu wa sharabuhu wa shahawatuhu min ajli ya bar shawarsa da abincinsa da abin shansa saboda ni ashe kaga kusantar iyali yana yana kare azumi in mutum ya kusanci iyalinsa azuminsa ya kare kuma akwai kafara akan sa zamu zo akai malam ce faman jama'a faman jama'a fi nahari ramadan duk wanda da ganganci da rashin kunya ta jashi ya kusanci iyalinsa a cikin winin ramadana wasu wajibun alaihi kuma wajibi ne ya azumi dole shi ne ya azumi ma'ana ya cika sharuɗa shuruɗu siha duk sun hau a kansa to fa innahu yalzimuhu alqada sai ya rama wannan azumin wal kaffara kuma sai yayi kaffara wat tawbatu ila Allah kuma sai ya tuba zuwa ga Allah kama jaa fil hadith kamar zuwa cikin hadisi alladhi waqa'a imratuhu fi ramadan hadisin wannan mutumin da ya abkawa matarsa a cikin watan ramadan fa qala lahu sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya ce masa a'tiq raqabatan a'tiq raqabatan ka intar da baiwa lisa ala takhayyir kaffara kinan ba ala takhayyir bane idan ka ce dama kaffara kala biyu ce akwai ala tartib kuma akwai ala takhayyir akwai kaffara da ake yi a in baka da halin kaza sai kai kaza in babu halin kaza sai kai kaza akwai kuma an baka zabi duk wanda kaga ka iya sai kai cikin su to ita kaffaran wannan lisa ala takhayyir inna ma hiya ala tartib tartibi zakai na farin intar da baiwa mutum ya je ya sai kasuwar brayu in akwai kasuwar sai ya so bawa lafiyayye ya intar da shi shi ne kafararsa in baya iyawa kuma ƙala fa ma a jirwa ya ce maza Allah ban da halin sayan baiwa ƙala fa sun shaharai ne mutu tabi aini to kai azumin wata abijiyar da juna kwana 60 ƙala la asfaf ya ce maza Allah wanda kwata guda gagara kuma shi na abubuwa gashi nan kuma a ce shi dabi annabi ban iyawa ƙala ce to fa'at im 60 miskina ka ciyar da miskini 60 kaga dai goben ka biyar da miskini 60 ko kan jika biyar biyar ka ba su jika biyar so 60 nawa ne na'am jika biyar biyar so 60 kaga jika da jiko gobe mutum bai eh kaga tura sabbin kudin sadakin wata ce kenan ko nabi ma nace al-aklu aw shurb ci ko kuma sha yana kare azumi liqaulihi ta'ala saboda fadar Allah dake cewa وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل سوى فدر الله لك cewa ku ci ku sha sai bakin zare sai farin zare ya bayyana gare ku daga bakin zare ma'ana kaga wannan ayar dan kalaka su bai fasara ta na rantsa muku da Allah bai ba ta fasaruwa gare sa dole sai an koma hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne sai alfajir sadiq ya bayyana min alfajir alkazib to lokacin ne sai ya je ya tsaida sai ta thumma atimmu siyama ila al-layl ko mutum ya ci gaba da yin azumi har zuwa har zuwa dare to da haka ci da sha suna kare azumi wa mislu akl al-ibri al-mughziya haka kuma mutum a masa allura mala take dauke a matsayin abinci idan aka yi mutum allura da take dauke da ta kunshi sinadarin abinci to shi ma wannan azumin nasa ya tashi daga aiki sai ce wa man akalla nasiyan duk wanda ya ci abinci a halin mantuwa ya manta ana cikin azumi kawai sai mutum ya dan jayo bidon madara cikin fidigo ka bude kawai ka aje sai ka ga bidon madara sai ka jayo sai Allah ya taimake ka ka gashi karshe aw mukrahan ko kuma aka karhanta ka aka tilasta ka la qaddara Allah Allah ya tsare masu tare hanya ne su suka tare mutum da da ramadana yan kidnafi suka ce to bukata su ka sha ruwa ko kuma a tura ka lahira kaga sai mutum ya sha sai mutum ya sha ruwansa eh sai mutum ya sha kaga nan an an tilasta sa ne au jahilan ko kuma sabon musulunta ne mutum bai san ƙa'idodi wani addini ya musulunta jiya sai aka fara azumi yau sai ya fara azumi wadda ranar kawai sai aka masa indomi da kwai kaga shi bai san cewa ba a ci da rana to sai a ce masa a'a to fala yufsil sawmu azumin sa bai lalace ba sai a ce tsaida ci gaba da azumin kuma barin ku akai kun gane ko li hadithin saboda hadisi man akala aw shariba nasiyan falyatimma sawma fa inna ma at'amahu Allahu wa saqah duk wanda ya ci da mantuwa bisa halin mantuwa ko ya sha abun sha da ya manta to ya cika azumin sa Allah ne ya ciyar da shi kuma Allah ne ya shayar da shi bonus Allah ya basa abu na uku at-taqayyu amadan yin amai da gangan idan mutun ya da gangancin yin amai azumin sa ya lalace lihadithin man zara'ahu alqaya fala qada alayhi duk wanda amai ya kunce masa ba tare da sa hannunsa ba amai yazo masa to fala qada alayhi babu ranku akan sa amma wa man istaqa wa man istaqa'a amadan falyaqdi duk wanda ya dangancin yin amai to ya ya rama idan mutun ya sa a hannayensa cikin cikin bakinsa dan yayi amai kuma sai ya aman ko kuma a'a ka san abu kaza in ta shake sa ko ka ji shi na sa ka amai kuma da gangan ka ta hike yi da gangan to azumin ka ya kare sai ka za ka rike baki in aka ci azumin mutum ya kare fa to ba ci ba zai ci gaba da ci abinci kamar mace da take da jinin haila in azumin ta kare ta za ta ci abincin ta amma duk wanda wannan ya same shi to zai kame ne fa daga cin abinci hurum abin ga ijlalan lil shahri ramadan kuma zai rama wannan azumin kun gane mutum ne sai ya daga cin cin abinci eye da gangacin amai sai ya amai to ba a cewa shi sha ruwa shi sha hura a sai ya tsaida ya liƙe sai lokacin buɗe baki kowa na buɗewa shi ba sai ya ci abinci amma ho bai da azumin wannan wuni sai ya rama shi kun ga laihi abin nan biyu da biyu aka masa na uku na na hudu malace inzalul mani bi ikhtiyarihi mutum ya fitar da mani ta hanyar zaben sa me ya zaba sai ce bi taqbilin ta hanyar sumbatar mace akwai wanda sumbata kai tana sa ya inzali to kuma ya sada cewa in yayi wannan abun yana yana jawo masa fitowar wancan mutsabin nan to kuma sai yayi to azumin sai ya lalace aw lamsin ko kuma shafa aw istimna'in ko kuma mutun yayi istimna'i yayi wasa da al'aurarsa har ruwa su fito masa to idan mutun ya sumbaci matarsa ruwa suka fito masa na mani to azumin sai ya kare kana idan mutun ya shafi matarsa har mani ya fito masa shine yasu haka da bi ikhtiyarihi ne shi ya zaɓi hakan to ruwan su minan azuminsa ya lalace haka idan mutum ya yi wasa da al'aurarsa azuminsa ya lalace wa nahwi zalika da makamancin wannan makamancin wannan kamar mai kenan kamar mutum ya ɗauki salwayar salula sai kira mata da zai aure ko budurwar da zai aura kafin su ƙare fira kuma ya yi inzali to azumin shi ya kare eh wallahi ba ta da gyara azumin shi ya kare kawai sai ya je zuwa ranku azumi mun gane ko sai ke cewa fi kauli fi kauli jamhuri ahlil ilmi wannan yana cikin mafi zan mafi girman fatawan malamai na ilimi li hadisi saboda hadisin yada'u ta'amuhu wa sharabuhu wa shahwatuhu min ajli sai wa amma al inzalu bi ihtilamin amma idan mutun yayi mafarki sai ya kawo ruwa aw tafkir ko kuma ta hanyar tunani sai mutun ya ta tunani har ruwa su zo masa al mujarrad kawai tunani ne wanda babu wani abu da mutun ya kawai at tafkir ne to fala yaftiru fala yaftiru bihi wannan baya kare azumi idan mutum yayi mafalki da rana wata ramadana ko da ya tashi sai ya ga mani a gaban sa sai ya tashi wankan janaba kuma sai ya je ya ci gaba sallar sa azumin sa kuma lafiya lau kana idan mutum na zaune sai yake tunanin yake ya tasawwar wasu abubuwan suka fara shi na na zamantakewar aure har ya inzali wannan babu komai akan sa azumin sa lafiya lau abu na karshe da malam ya ambata ne yace khuruju damil khuruju damil haidi wan nifas khuruj damil haidi wan nifas fitar jinin haila da kuma jinin jinin biki idan mace tana azumi sai jinin haila ya zo mata azumin ta ya tashi daga aiki haka idan mace jinin jinin biki ya zo mata ba ma haihuwa ba ko da bata haihu ba idan idan aka samu haduwar abu guda biyu naquda da naquda da abun nan da akwai abun da ba su cewa fawa shi da sabkar ruwa gaba jini ya so mace kafin haihuwa wata na yi za ta haihu wata kafin ta haihu da kwana uku to idan wannan jinin ya zo mace da haihuwa wannan ruwa suka zo mace kafin haihuwa da kwana uku kuma tare da jinin to azumin ta ya tashi daga aiki ba za ta yi azumin wannan kwanakin ko da kuma ta haihu ba a kauli mafi rinjayen malamai da kauli mun karanta hadisin ko ba bukata abin mai tashi sai malai ke cewa to ramadan umniyatu ahl ramadan umniyatu ahlul qubur ramadan wata ramadana wata ne da mutane ke cikin kabura suke suke bege suke fata suke roƙon Allah subhanahu wata'ala dama a ce akwai dama da amiru su yi azumi qala ibn al-jawzi rahimahullahu ta'ala ibn al-jawzi ba ibn al-qayyim al-jawziya ba akwai ibn al-jawzi kuma akwai ibn al-qayyim al-jawziya wannan yana gaba ibn al-qayyim al-jawziya wannan malamin da da yana da tafai wanda wasu daga cikin wasu daga cikin dalibai suna ruduwa cewa littafansa ma littafai ibn al-qayyim ne ba shi bane wannan ibn al-jawzi ne malami ne daban wanda shike da miftahu darus sa'ada ba ibn al-qayyim ke ta tashi ce yake cewa tallahi ina rantsuwa da Allah law qila li ahli al-qubur da za a ce wa mutane ke cikin kabari da Allah zai sa a ce ma wanda ke cikin kabari tamannau ku yi guri mi kuke guri ku gorace wani abu a rayuwa Allah ya ba ku damar shi to la tamannau yawma min ramadana da sun yi fatar Allah ya miro su duniya su yi azumin wuni ɗaya a cikin wata ramadana mutane ke cikin makabarta a kwakwance da Allah zai tamce musu kowa ya gurin wani abu a rayuwa to da sun yi gurin Allah ya miro su duniya su yi azumin wata ramadan kun ga akwai kattan da ba su azumi wala suna nan jibge kattan da ba su azumi Allah ya shirye mu da su jihadani fi ramadan malaci akwai jihadi guda biyu da mutum ke cikin watan Ramadan qala ibn rajab rahimahullah ibn rajab alhamdulillah yake cewa Allah ya ji kansa yace i'lam ka sani annal mu'mina lalle mai imani yajtami'u yajtama'u lahu fi shahr ramadan jihadan li nafsi ya tattara wa rayuwarsa jihadi guda biyu duk mai imani ya hada ma kansa jihadi guda biyu jihadun fi nahari ala siyami jihadin farko shine jihadi da rana ba karamin jihadi ba ne gudunmuwa ce mutum yake bayarwa rayuwarsa a tafarkin Allah ta hanyar da mutum yana yin azumi yana ƙara imani yana ƙara takawa yana ƙara jin tsoron Allah yana ƙara amana da makamantansu kana kuma wa jihadun billaili da kuma jihadi da yake yi cikin dare alal qiyami akan tsayuwar dare faman jama'a hadain al jihadain faman jama'a baina hadain al jihadain duk wanda ya hada jihadin nan guda biyu ga qiyamul laili ga kuma azumi da wada rana to ya ta kiyamun lele a nan jama'a wasu mali suna ganin cewa sallar tarawih ta wadatar maka cikin wata ramadana a farkon a kwana 20 kin farko eh in kai tarawih kamar kayi kiyamun lele ne za baka lada kiyamun lele mun gane ko to idan mutum ya kiyaye ga tarawih ai in kana neman asararre malam na gaba a duniya shi ne wanda zai zo ya azumi bai tarawihi ba kun gane in kana neman kamar malam shi fa yin azumi babu sallar tarawihi ko misalinsa kamar misalin sabuwar mota ce ko kuma sabuwar inji ne ka dora amma baka samu saman inji ba babu bidan shi kaga ai bidan shi shike kara wa inji mi lafiya ko to walillahi al-mathal a'la ila ba ta mu fahimta to sai ke cewa faman jama'a baina hadainil jihadaini duk wanda ya hada wannan jihadin guda biyu wa wafa bi huquqihima ya cika haƙoƙin su to nan ne magana take nan ne magana cika haƙƙin mutun ya kiyaye adabikin da ake yi kuma wajen sallar ya zabi inda ake yin sallah tsakani da Allah wa sabara alaihima kuma ya haƙura wajen yin su waffa ajrahu bi ghairi hisabin Allah zai cika masa aladarsa ba ta da hisabi ba kilgala da shi ita lada Allah yana bashi ne ba a kwante sai ce as-sa'imuna ya'kuluna wa yashrabuna wan nasu jiya'un fil mahshar masu azumi duk wanda suke azumi a duniya ko to idan aka je alkiyama a hirin hisabi su su su ci abinci za su sha abun sha a lokacin da mutane suke cikin halin yuwa a wannan wuni na taro qala ta'ala Allah yana cewa kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya ku ci ku sha kuna masu kane kane kuna masu jin dadi bisa abin da kuka gabatar a kwanakin da suka shuɗe ƙila wasu malai suka ce na tafsiri inna ha nazalat fi sa'imina wannan ayar ta sabka akan masu azumi ne alladhina mana uwa anfusahum fi dunya min min mulazzatiha fi siyami wayar suka hana wa rayuwarsu jin daɗinta ta hanyar yin azumi wa sabaru ala zalik suka yi haƙuri yin wajen yin azumi fi yawmil qiyamati yuqalu lahum idan aka je kiyama Allah zai sa a ce da su al'ana a yanzu ku luwa sharabu hani'a ku ci ku sha ku kane kane ka ci abin da kake so ka sha abin da kake so babu zancen a ce sai a iya bukata kace a duniya ko kuma iya kudin ka san nan duniya akwai abin da kana son shi amma baka da halin sayan shi akwai abin da kuma kana son shi kana halin sayan shi amma kuma ba sai ka shiga sanku kun gane to ita cin kiya in kaje an ce hani'an to duka ta tattara gashi nan kuma ba ya gasa ya ba Allah ya kai mu ai za a yi ciye ce malam yace li annal jazaa saboda sakamako min jinsil amal na cikin jinsin aiki abinda kai ne Allah zai baka duniya kun yi azumi saboda Allah to inda ake wahala sai Allah ta kuma ga abinci na ka muku ci ku kawai masu azumin wa hadha fihi fadlus siyami malaje kaga wannan yana falalar masu azumi ko falalar azumi was-sa'imin da masu azumi wa annahum yamtazuna yawmal qiyamati lalle su za su bambanta ko za su ji dadi ala ghairihim ko za a fifita su akan wani su bi hadhihi al-bishara da wannan al-bishr to min fatawa ramadan daga cikin fatawoyin ramadan wanda kullun ana rikici akai malati as-su'alu tambaya idza ru'iya al-hilal fi baladin akhar kas-saudiyyah kas-saudiyyati fa hal nasubu ma'ahum wai yanzu idan aka ga wata a saudiya za mu yi azumi tare da su to ga amsa mallan zai bamu ya ce aljawabu alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabi amma ba'ad ya ce fa'iza sabata ru'yatu hilali ramadana fi baladikum bi sharatil al'adalil wahid wajaba alaikum as-sawm idan ganin wata ya tabbata aka ga an tabbatar da ganin wata a gasar ku ta hanyar ko shaidar mutum guda adili to azumi wajibi ne duk garin kowa ya azumi ko ka kon wace aqida ke inda aka inda adili ne inda adili ne ai je mun gano adili ko wanda ba fasiki ba kuma ba ba dan bid'a ba eh ba fasiki ba kuma ba ba dan bid'a ba to in an yarda da shi ya fada to za a doka wajibi ne sai ce sawa'un ru'iyal hilal fi balad fi baladin akhar am lam yura ba ruwanku ko da an gani wata ƙasa ko ba a gani ba in Nijar ta ga wata Saudiya ba ta gani ba ba a cewa tunda Saudiya ba ta gani ba ba a ba a dokawa saboda ba a gani ba a Saudiya a'a ba ruwanku da can sai ce wadalilu zalika dalilin wannan hadisin annabi Muhammad yace sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi ku doki azumi idan kuka ga wata ba ce idan wata ƙasa ta gani ba sannan kuma ku aje azumi idan kuka gani ba a ce idan wata ƙasa ta gane muku ba ya ce wa amma idza lam lam turau alhilala fi baladikum amma idan muga wata ba a ƙasar ku wa ru'ya fi baladin akhar ba a gani ba a Niger ko a Najeriya kuma sai a gani shi a wata ƙasa ta daban fa hal yalzumukum as-sawm to wai shin wajibi ne ku yi azumi sai ce qawlani li ahli al-ilm malamai sun ƙara wa juna karatu magana guda biyu al'awwalu minhuma zancen farin annahu yalzumukum as-sawm cewa zo ku yi azumi wa huwa madhhabu al-hanifa al-hanafiyya wal malikiyya wal hanabila shi da mazhabin malaman hanafiyya da malaman malikiyya da malaman hanabila wa qawlun 'inda ash-shafi'iyya kuma wani zance ne gun malaman shafi'iyya cewa in aka ga wata a wata ƙasa ko da ƙasar ku ba a ga azumi ba to za ku doka sai ce wasani zance na bi annahu la yalzumukum as-sawm bai halitta ku ɗauki azumi illa bi ru'yatikum antum lil hilali sai in ku kun ga a wata a ƙasar ku fi baladikum aw al bilad al qariba minku a ƙasar ku ko kuma ƙasa makusanciya gare ku wal maqsud bil qariba abinda ake yi da makusanciya mattafaqat fil matali'i a wanda kuke kuke kuke cikin yanki daya misali a ce ƙasa daya kaga idan aka ce an ga an ga wata atawa to maradi bata da uzuri za ta dauki azumi in aka ce an gashi a difa to duk Niger kowa zai doka saboda ana cikin matla daya cikin yanki daya ne kasa guda daya sai ke cewa fa matla ushami ghairu matla wal hijaz yankin hijaz ba shi bane yankin yankin yankin sham sai ce wa hakaza wa huwa sahihu inda shafi'iyya wa ba'd al ahnafi wannan shine abin da yake ingantacce gun malaman shafi'iyya da suka cikin malaman malaman hanafiya wastadallu ala zalika bi anna ibn abbas radiyallahu anhu lam ya'mal bi ru'yati ahli ash-sham kama fi sahih muslim suka buga dalili da cewa abdullahi dan abbas sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi aiki ba da garin mutanen sham kuma yana garin yana yana kasar madina a sham an ga wata kuma bai doka ba da aka zance mafi rinjaye jama'a dan saudiya ta ga wata azumi bai zan dole gare mu sai dai in mu mun gani a kasar mu ko an ce an gani a kasar mu wannan shi ne abin da malaki suna nuna mana sai ya ce ayyuhuma afdalu fi tarawih tatwil alqira'a aw takthir aljama'a to wannan mas'ala kuma ta malamai ce wanne ne aka fi so a watan ramadana ayyuma afdal fi tarawih a wajen sallar tarawih wanne ake so masallaci ya cika ko ai sallah doguwa kun gane mutane su zo a cika masallaci ai sallah ko kuma a'a su yi zaman su ai sallah ne doguwa a ja sai ce qala al-imam al-kasani rahimahullahu ta'ala al-imam al-kasani na cewa amma fi zamanina amma a wannan zamanin fal afdalu abinda yafi falala an ya ƙara al'imamu ala hasbi halil ƙaumi minar ragbati wal kasal shi da liman in zai sallah ya suwa yi ba gare sa da illacci zawa ne sai sallar lacci zawa in matasa ne sai sallar matasa in shagon bakin kasuwa sai sallar ‘yan kasuwa sai dibi halin mutane kaka je ka karattar mutane ka ka ja su kuma su su kuma ana sallah ko mutum rashi a bace ka sa akwai irwa na wallahi mutum na sallah na tsuci wallahi saboda liman ya rike shi yasa shi yasa ya kamata tsakani da Allah in akwai tunani ko in akwai tunani a abin nan a watan Ramadan kafin zawar Ramadan akwai akwai littafin da ya kamata a ce duk malamai malamin da ke bada sallah ya karanta shi shine risalatun ila imami tarawih masail wa tanbihat wa lataif wannan littafin duk limakin da ke bada tarawih kusa in bai zan wajibi ba to a wani min al mustahsan ya karanta shi a matsayin na liman sunan littafin rasa'il ila imami tarawih akwai risalatun ila imami tarawih risalatun ila imami tarawih masail wa tambihat wa lata'if za mu zuwa kan littafin da kamata mutum ya karanta cikin azumi sai ke cewa gwargwadon bukatuwar mutane da kasalarsu fayyakara kadra ma la yujibu tanfirar qaumi anil jama'a sai mutum ya yi karatu a matsayin liman gwargwadon abin da ba zai kora mutane ba a masallaci duk abin da ba zai kora mutane ba a masallaci gwargwadon karatun da zai mutane ba su kosuwa yanzu kamar wace sura ce mutum bai kosuwa kamar wace sura kaga san da masallacin nan kakari mu da iyaye daga alamtar naka yi wa kasawa daga kuma masallacin na cika an kare ba ba kuntata mu kowa ba amma mu yanzu yare gwanin tashi a ce sai an dokoci bakara da ali imrana sai su su abin nan wallahi mutane wanda zai so babu shi na masallaci wa gwara ku dan jayo su karka ku kora su da samun wannan falalar eh kuma kuma in aka abu aka ja sai kaga ya fitar ba dan Allah ba yes galiba in ka ga lima ya ci karatu irin wannan ko to wallahi tana fita ba dan Allah ba sai ka ko so yake nuna mu duniya shi waye shi to eh masu yin aya guda guda ko to su ma kaga su kuma sun dan abun nan kware gaskiya amma lagi cewa li anna takthirul jama'a saboda yawan mutane a masallaci a sallar tarawih afdalu min tatwil qira'a yafi soyuwa yafi falala akan a tsawaita karatu a samu mutane su zo da yawa ayi sallar da su su samu wannan alkharan da albarka ya saboda Allah ba abun kunya bane a ce kai liman ka haranta wa mutanen ungo ka samu wannan ladan abun kunya ne gare ka kai liman a ce kai da kamata a ce ka jayo al'umma ka ta musu wannan ladar da ake samu kuma kai ke kora su saboda kana dogon karatu shi yasa ga mutane sun koma masallaci yan bidiya da azumi sai ga wallahi alazim ba tsakanin ku ba haka ne wallahi alazim masallaci yan bidiya cika yake yi saboda ba alamtar ce zuwa nasi sauki ke da ku to kaga to kaga ji akwai eh Allah ku kaga sai to Allah ya datar da mu